بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da darasinmu a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma yau muna shidda ga watan ramadan hijira mazala sallallahu alaihi sallama na da dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da shidda ga watan uku miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyar jiya mun tsaya a kan yanayin da annabi musa alaihi salam ya shiga wannan alkarya a lokacin da mutanenta suke gafalallu kuma mun ga yadda malamai suka malaman tafsiri suka yi bayanin halin da ya shiga wasu sun ce lokacin kailula ne a lokacin da suke barci wasu sun ce a lokacin sallah ne lokacin ana bikin sallah kuma mun ga yanayin da ya samu wanda ba isra'ili ba kibte ne ke neman ya zalimci wanda ya zamanto ba isra'ili akan dora mashi abin da ba zai iya ba ko kuma tilastar da shi akan wani aiki daban kamar yadda muka gani sun ce ya nema ya dora mai iccen da za a kai wajen dafawa ubangidan shi abinci shi ko matsayin musa baba musa kamar yadda suke kiran shi musa dan fir'aun za mu tashi kan fada Allah maɗaukaki da ya ce wa ƙala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li fa ghafara la
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أن بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين نعم الله مدوككي يتي قال ربي إني ظلمت نفسي حكاية موسى عليه السلام ce ya ubangiji na ni na zalunci kaina bi qatlil qibti min ghairi amr da kashe wannan baqibti ba ba tare da umarni ba ko ba tare da sun raina ba faghfir li Allah madaukaki ka gafarta min fa ghafara la kai tsaye Allah madaukaki ya karbi addu'an Musa alaihi salam sai ya gafarta mishi innahu huwal ghafurur rahim domin Allah madaukaki shine mai yawan gafara mai gafartawa bayi duk lokacin da suka nemi tuba suka nemi yahiya da gafara ga Allah madaukaki rahimun mai jin kai ne mai rahma ne qala rabbi bima an'amta alai ya ubangiji ya ubangiji na bima an'amta alayya na abinda ka mun ni'ima akan shi bil maghfar bil maghfirati da gafara falan akuna zahiran ay aunan lil mujrimin ha abada bazan kashe bazan kasance ba mataimaki ga wanda suka zamanto azzalime ne wanda suka huce gona da iri a cikin hukuncinka qala ibn abbas abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi a gare su yace lil kafirina ba zan zamanto ba mataimaki mataimaki ga kafirai wa hadha yadullu ala anna al-isra'ili alladhi a'anahu Musa kana kafiran malai ce wannan na nuni kan cewa wannan ba Isra'ili wanda Musa alaihi salam ya taimaka mishi akan bakimti kafiri ne wa huwa qawlu muqatil wannan kuma magana ce fada ce ta Imam Muqatil qala qatada Imam qatada rahimahullah rahimahullah yace lan u'ina ba'daha ala khati'atin bazan sake taimakawa ba a bisa wani kuskure قال ابن عباس عبد الله بن عباس wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare su yace lam yastathni fabtuli bihi fil yawm tali Musa alayhi salam lokacin da yace bazan zamanto mataimaki ba da ce ban Allah ya yarda sai Allah madaukake shi ya jarrabe shi da wannan gowa shagari halau ya gamo da yayi cin karo da abin da ya cin karo da shi jiya fa asbaha fil madinati أي في المدينة التي قتل فيها القبطي موسى عليه السلام يواي غري أغرن دي كشي ونن غرن دي كشي ونن بقبطي خائفا من قتل القبطي إيا جن صورو دليل يا كشي متن كما وانا متن ما تنكبيل الفرعون يترزم قال ينتظر سوء موسى زمن زي زمنا إيا داكوان وانا أبو موننا زي ساميشي watarakubu intizarul makruh ana cewa tarakubi lokacin da mutum yake sauraron samun wani abu wanda baya da kyau baya da dadi ya ce yantaziru mata yu'khadh bi iya sauraron yaushe za a kama shi da ya san fir'auna ba bari zai ba sai yayi bincike wane ne ya kashe shi akhau fa idza alladhi istansarahu bil ams yastasriquhu sai kwatsam ga wanda ya nemi taimakon shi ya nema ya agaza mashi ajiya ya zo iya mai kururuwa iya kiran shi ya kai Musa taho ka taimaka mu ay yastaghithu wa yasihu bihi min bu'd iya kururuwa iya ihu ka zo ka kama mun ka zo ka taimaka mu qala ibn abbas abdullah dan abbas wanda da Allah ta kar tabbata ga shi ce utiya fir'aun faqila la an zo wa fir'aun aka ce mishi inna bani isra'il qatalu minna rajulan wa khudh lana bisa bi haqqina kibtawa suka ce suka zo suka ga yawa fir'auna cewa wani dan daga banu isra'il ya kashe wani mutum daga cikin mu ka daukar mana haƙƙin mu ka fidda mana haƙƙi fa qala ugudu ila qatilihi yace ku je ku ibugu ila qatilahu ka kuje ku nemo mu wanda ya kashe shi wa man yashhadu alaihi kuma da wanda zai shaida akan shi lalle shi yayi kisan wannan fala yastaqimu an yaqdi bi an yuqda alaihi bi ghairi bayyinatin bayya dacewa ayi hukunci akan shi ba tare da dalili ba fa bainama huwa yatufu hum yatufuna la yajiduna بينة إذا مر موسى من الغد فرأى ذلك إسرائيلي يقاتل فرعونيا lokacin da fir'auna ya ce ku je ku nemo shaida suka tahi babu shaida ba samu ba wanda ya kisa wannan suna nan suna kewayawa sai suka samu tsakanin wannan sai suka suka huce da Musa sai suka ga gashi ga wannan wanda ya yi kisan wanda aka yi kisa dalilin shi iya faɗa da shi da wanda ya zama to bakifte ne wannan banu isra'il wannan ɗan uwan musa ko ɗan ɓangaren musa sai gashi hallau iya faɗa da wani bakifte fastagatahu alal fir'auni hallau sai nema ya musa ya nema ya je agaza mashi akan wannan fasadafa musa wa qad nadima ala ma kana minhu bil amsa aka yi cin karo Musa ya yi nadama da abin da ya kasance a jiya min katil kibti da ya kashe wannan ba kibti ƙala lahu Musa sai Musa ya cewa wannan bani Isra'iliyan nan in naka lagawiyun mubi a kanka lalle kai mai bayyanannen bata ne ƙatalta bil ams rajulan ka yi hada da mutum jiya faƙataltahu bi sababik faƙataltuhu bi sababik sai na kashe shi dalilinka wa tuqatilul yawm akhar kuma a yau gashi kana rigima da wani wa tastaghithuni alaihi kuma kana neman hallo in taimaka ma akan shi wa qila inna ma qala Musa li fir'auni Musa ya fadawa wannan ga wannan bi fir'auni innaka lagawiyyun mubin bi zulmika yace kai dai mutum ne wanda ya zamanto batacce bayyananne da zaluncinka sai dai kuma fassara ta farko ita ce mafi cancanta shi sa mala yace wal awwalu aswab shi cewa wannan magana da Musa yayi yayi ta ne akan wannan dan bangaren shi wa alaihi al-aktharuna annahu qala zalika lil isra'ili falamma an arada an yabtisha فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس نعم إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين حسبك قال فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما lokacin da Musa ya so ya rubuta akan wannan wanda ya zamanto mukiyinsu ne wazalika anna Musa adrakahu adrakatu rafqa riqqa wannan kuma dalilin cewa Musa tausayi ya kama shi ya ga ana zaluntar dan uwan shi ba Isra'il dan uwan shi famadda yadahu liyabtusha bil fir'auni sai Musa ya mika hannu domin ya damki wannan bil fir'auni wa zanna al isra'iliyu annahu yurida an yabtusha bi sai wannan dan uwan dan bangaren Musa ya tunanin cewa a a Musa ashe shine zai damka bihi lamma ra'a min ghadabihi wa sami'a qawla lokacin da ya ga fushin Musa alaihissalam kuma da faɗar da ya sai ya ce mashi da ya ce innaka lagawiyun mubin kai lalle batacce ne bayanan ne mai hada husuma qala ya Musa aturida an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams yace sai yace kai Musa yanzu kana so ka kashe ni ne kamar yadda ka kashe rai jiya in turidu ai ma turidu ba abin da kake so illa an takuna jabbaran fil ard kawai kana so ka zama to mai tsaurin kai mai girman kai a doran kasa mun hokka kenan bil qatl zulman da likisa da kake yi da zalunci ka duba ka ga dan adam kai da dalilin ka ne je akai kisa kuma yau kana zargin mutum cewa iya zo iya kisa ne dan zalunci saboda ya zama to shi mai girman kai ne da wannan wama turidu an takuna minal muslihin ya dadawa yace kawai ba abin da kake so baka so ka zaman to kai mutum ne mai kyautatawa mai gyara falamma sami al-qibti lokacin da qibti ya ji wannan magana ma qala al-isra'iliyu abinda wannan ba isra'ila yahudi alima anna musa huwa alladhi qatala zalika al-fir'auni sai ya san cewa musa shi ya kashe wancan bi fir'auni na jiya fantalaqa ila fir'auna wa akhbarahu bi dhalika sai ta yi wajen fir'au da ya bashi labari ai wanda ya kisan wannan najiya Musa ne alaihissalam wa amara fir'aun bi qatl Musa Musa a fir'aun sai umarni a nemi Musa duk inda yake a kashe shi qala ibn Abbas Abdullah dan Abbas wanda da Allah ta kara tabbata gare shi falamma arsala fir'aun az-zabbahina li qatl Musa akhadhu at-tariq al-a'zam lokacin da fir'aun ya aika masu yanka kamo Musa a yanka shi sai suka ɗauki babban hanya waje a rajulun min shi'ati Musa sai wani mutum wanda ya ɗan ɓangaren Musa alaihissalam ne wanda ya imani da Musa min aqsal madinati daga ƙarshen gari ai min akhiriha قال أكثر أهل التأويل اسمه hazbil mafi yawancin malaman tafsiri suka ce sunan shi hazbil mu'minun min ali fir'aun mu'mini ne daga cikin mutanen fir'aun sai dai ya boye imanin shi saboda in ya san yayi imani da Allah da tauhidi to kashi zai wa qila ismuhu sham'un wasu suka ce sunan shi sham'un wa qila sham'an wasu suka ce sunan shi sham'an ina maganganu uku game da sunan wannan mutum yas'a yasra'u fi mashi iya gaugawa iya sauki yaje ya raski Musa ya nemi Musa duk inda yake bashi labari fa akaza tariqan qariban hatta sabaka ila Musa sai dauki hanya gajera har sai da ya rige su ya zuwa Musa fa akhbarahu wa anzarahu hatta akaza tariqan akhar ya bashi labari ya razana da shi ce to ga abin da ake shiryawa ana an aiko tawagar da za ta kama ka ta kashi sai canza hanya qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bik saurara kai musa mutane wa manya manyan fadawan fir'auna suna nan suna shawara sun yi shawara kan cewa a kashe ka ashrafu qawm fir'aun yatashawaruna fika liyaqtuluka domin su kashe ka qala az-zujjaj imam az-zujjaj ya ce ya'mur ba'dhum ba'dan bi qatlika shashan su suna wasiya suna wa juna umarni cewa a kashe ka fakhruj min almadina ka huta daga wannan gari inni laka min an-nasihin wallahi ni ina daga cikin masu ma nasiha wanda nake fada ma gaskiya dan da abin da yake cikin zuciyata da gaske fil amri laka bil khuruj fa kharaja minha musa khaifan yatarakkab musa ya huta daga wannan gari iya mai dako iya mai jin tsoro iya dako ayyan taziru talaba iya sauraron wanda sake neman shi qala rabbi najjini min alqawmi zalimin musa sai kaskantar da kanshi ga Allah madaukaki yayi roko domin ya shiga cikin matsala yace rabbi najjini min alqawmi zalimin Allah ka tsiratar da ni daga mutanen mutane azzalimai alkafirina wanda suka zama to kafirai قال وفي القصة أن فرعون بعث في طلبه حين ukhbira bi harabihi ya zo a cikin kissa cewa fir'auna ya aika a nemi Musa bayan ya samu labarin cewa Musa ya tsere fa qala irkabu saniyat tariq ku bi lunguna hanyoyin da suke tsakanin duwatsu fa innahu la ya'rif kayfa tariq bai san ba hanyoyi kuma wannan lunguna hanyoyi walamma tawajjaha tilqa madyan
ولما توجه تلقاء مدين قال أتى ربي قال أتى ربي أن يحديني سواء السبيل نعم ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمه وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسجر الرئاء وأبونا شيخ كبير نعم قال ولما توجه تلقاء مدين lokacin da ya fuskanci wajen garin Madayana ai kasa da Nahwaha ya fatahi wajen bangaren kasar Madayana madiyan ilaiha yuqalu daru daruhu tilqa dar fulan ana cewa gidan wane iya gehe da gidan wane in ya zamanto suna dabra guda wa asluhu min al-liqa aslun wannan kalma an ɗauko ta ne daga leƙa gamuwa. Ƙala zujaj, imamu zujaj ya ce, yani, salakar tariƙar lari tilƙa'ahu madayana fiha. Yanan sai ba hanyar da dabra ne da wannan garin madayana. Wa madayana huwa madayana bin Ibrahim, madayana kinnan sunan madayana ne ɗan Ibrahim, sun miyat albaldat bismihi sai aka sanya wa wan aka sanya suna aka sanya wa wannan gari da sunan shi. وكان موسى قد خرج خائفا بلا ظهر ولا حذاء ولا زاد Musa ya huta daga wannan gari na Fir'aun ba tare da iyajin tsoro ba tare da abin hawa ba ba tare da takalmi ba ba tare da gusuri ba domin abu ne wanda ya zo mushi kwatsam a kana waje aka ce ana neman ka a kashe ka tsaya gida ka nemi wani abu ba abin da zaka nema kawai huta zaka yi qala wa kana madyana ala masirata samaniyata ayyamin min misr daga misra zuwa madyana tayyar kwana takwas ne qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil tabbat Allah zai shiryar da ni hanya wadda ta zamanto datatta mai kasa ai kasa da tariq ila madyana qala zalika li'annahu lam yakun ya'rif tariqa ilaiha qabl Musa ya faɗi wannan magana ne domin bai a wannan gabana haka dan bai san hanyar madyana ba kawai tahiya ne zai falamma da'a ja'ahu malakun biyadihi anazatun fantalaqa bihi ila madyana lokacin da yi wannan addu'a ya roƙa Allah, Allah shirya da shi ta farki mai kyakke wanda zai kai shi wannan gari, sai ga wani mala'ika ya zo tare da wata ‘yan sanda tare da shi, ya ja ya tahi da shi ya raka shi ya kai shi madayana. Ƙalil mufassiru, kharaja Musa min Misra walam yakun lahu ta'amun illa waraqu shajar wal bukul. Musa ya tahi wannan madayana ya kama hanyar madayana babu wani abinci tare da shi, babu komai sai ganyen itace da abin da zai turo daga ƙasa kamar su rogo su dankali da abin da ya kaba da haka hatta ra'a qadratahu fi batni har sai kawai ya ga abincin ya ya ci a cikin kamar ya ci abinci a cikin shi wa ma wasala ila madyana hatta waqa khuffan qadamai bai isa ba madyana har sai da takalmin khuffin kawace ya lalace ya cire ko ya fadi qalibin abbas Abdullahi dan Abbas wanda dala ta ƙara tabbata gare shi ce huwa awwal ibtila'in min Allah azza wa jalla li Musa alayhi salam wannan shine farkon jarrabawa da Allah madaukaki yayi wa Musa alayhi salatu wassalam qala walamma walamma warada ma'a madyan wa huwa bi'r yasuquna minha mawashihim yusqawna afwan minha mawashihim lokacin da yazo wajen rijiya wanda mutanen garin Madina a nan ne suka shayar da dabobinsu waje da alaihi ummatan minan nasu ya sai ya samu wata jama'a daga mutane suna shayar da dabobinsu ruwa wa waje da min dunihim murataini ta zudan sai ya samu mace mata guda biyu a gehe guda ba tare da su ba suna ta zudani suna kore dabbobinsu daga suna kange dabbobinsu kasu shiga cikin dabbobin mutane haya ne ta habisa ne tamna'a ne a ganamihima suna hana dabbobinsu su shiga su je wajen wannan ruwa hatta ya furgan nasu har sai mutane sun kare shayar da dabbobinsu ruwa wata halulahum albir ya zamanto wannan rijiya babu kowa kawai sai su ƙalal hassan ta kufanil ganam an an takhtalita bi agnamin nas suna hana dabbobin su kansu cudanyu da dabbobin mutane wa qala qatada imamu qatada yace ta kufani nas an agnamihima suna kange mutane daga dabbobin su wa qila tamna'ani agnamahuma an tashudda wa tazhab suna tattare dabbobin su dan kansu tsere ya zamanto a wuri guda suke suna wuri guda mala yace wal qawlul awwalu aswabuhuma wannan magana ta farko ita ce mafi ingancinsu lima ba a dahu dalilin abin da zai zo bayan wannan aya wa huwa qauluhu ta'ala shirye fada Allah madaukaki da yace qala yani Musa lil mar'ataini Musa ya cewa wannan mata matan nan guda biyu ma khatabukuma menene al'amarinku ma sha'anukuma la tasqiyani mawashikuma menene ya hana ku ku shayar da dabobinku ma'an nasu tare da mutane ƙalata la nasqi hatta yusdir ri'a'u suka ce a mu ba za mu shayar da dabobinmu ba har sai mutane sun kare shayar da dabobin su ruwa qara abu ja'far wa abu amr wa ibn amir yasdur yasdur abu ja'far da abu amir da da abu amr da wa ibn da ibn amir suka karanta yasdur bi fathihi al-ya'i wa dhammi ad-dal suka yi wa ya fata kuma suka wa dal damma ala luzum kenan sai zamanto nan fi'li lazim ne ai hatta yarji ar-ri'a'u anil ma har sai in mutane sun makiyaya sun hutar sun bar wannan wuri inda ke da ruwa wa qara al-akharuna bi dhammil ya'i wa kasr dal sauran malamai suka karanta da yiwa ya dhamma da yiwa dal kasra ai hatta yasdiru yasfiru hum mawashihum har sai sun korar da dabobinsu da kansu anil ma da daga ruwan nan sun tahi war ru'a'u jam'u ra'in ru'a'u kinnan jam'i ne na mikiyayi ra'in mislu tajir wa tujar kwatamce shi kame kace tajir dan kasuwa tujar ɗan kasuwa wa ma'anar aya ma'anar wannan aya la nasqi mawashina ba za mu shayar da dabbobin mu ma hatta yasdiru ri'a'u har sai mikiyaya sun shayar da dabbobin li'anna imra'atani la natiqu an nasqiya domin mu mata ne ba za mu iya shayar da ruwa ba alhali ga mazaje suna a cikin wala nastati an nuzahiman rijal ba za mu zo mu yi gwagwarmaya ba muna tunkudadde ne ya da mazaje fa idza sadaru saqaina idan sun shayar da dabbobin su mu daga baya sai mu shayar da dabbobin mu ma ma afdalat mawashihun min alhaud abinda dabbobin su suka bari na sauran ruwa wanda yake cikin kwami sai dabbobin mu su je su sha wa abuna shaykhun kabir kuma mahaifin mu ba dattijo ne babba wanda shekaru sun ja sun girma la yaqdiru an yasqiya mawashihi shi dai ba zai iya zuwa ya shayar da dabbobin shi ba walidhalika ihtajna nahnu ila suqi alghanam dalilan haka muka buƙaci mu ne zamu je mu shayar da dabbobin wannan واختلفوا في اسم ابيهما malaman tafsiri sun samu saban dattijo mahaifinsu وقال مجاهد وضحاك والسدي والحسن هو شعيب النبي صلى الله عليه وسلم سو شعيب النبي عليه السلام suka ce shine shu'aib annabin Allah wanda tsira Allah ya kara tabbata gare shi qala wahb bin munabbih wa sa'id bin jubair huwa yasrun su kuma suka ce sunan shi yasrun ibn akhi shu'aib dan dan uwan shu'aib ne ibn akhi shu'aib dan dan uwan shu'aib wa kana shu'aib qad mata qabla zalik ba'da ma kuffa basaruhu shu'aib ya rasu gabanin wannan issa a lokacin da ya makabce fa dufina bainal maqam wa zamzam sai aka rihi tsakanin maqam ibrahim da rijin zamzam wa qila rajulun mimman amana bi shu'aib kuma wasu malamai suka ce wani mutum ne wanda ya yi imani daga cikin mutanen shu'aibu alaihissalam dalilin haka ibn kafir rahimahullah ya ce inna haza maujudun fi kutubi bani isra'il wannan magana tafsiri an same shi ne daga littattafan bano isra'il kuma mun ga cewa kissa idan ta bano isra'il ce to ba a gaugawar gaskatar da ita kuma ba a gaugawar karyatar da ita sai abin da ya tabbata da isnadi ingantacce to wannan sai zamanto ingantacce ne amma ba haka ba ka'ida shi ne mutum ya sa ido ya kawai ya ce ba na yi imani da abin da aka sabkar gare mu da abin da aka sabkar da gare ku nam haka imamu qurtubi da yazo kan wannan magana kala wa hadha mimma la yudrak ilmuhu illa bi khabari wannan tafsiri na daga cikin abin da ba a iya sanin shi sai da ilimi sai da labari wanda ya zama to ko daga Allah ko daga manzo sallallahu alaihi wasallama wala khabara bi zalika tajibu hujjatu kuma babu wani labari wanda zai yace mana wanda hujjar shi gamsassa ce wanda za a ce wannan mutum tsohon wannan shine Shu'aibu alayhi salam fala qawla fi zalika aula bisawabi mimma qalahu Allahu azza wa jal jalla sana'u yadda mala yace babu rishin magana rishin fadin cewa wane ne shine mafi cancanci daga abinda Allah madaukake fadi shi dai Allah madaukake ta suka yi wa abuna shekul kabir kuma Allah bai yi bayanin ba wannan dattijo wane ne wane ne sunan shi na'am dalila haka ibnu kasir ya kawo maganganu da yawa kan cewa ganin ya tafi akan cewa wannan ba za a ce shu'aib ne ba domin gabanin zamanin Musa kala kala kana shu'aib qabla zamanin Musa alayhi salam bi muddatin tawila shu'aib ya kasance gabanin zamanin Musa da zamani mai tsawo kenan tsakanin Musa alaihissalam da Shu'aib akwai shekaru masu yawa li'annahu qala liqaumihi domin ya cewa mutanen shi wama qaumu lutun minkum biba'id mutanen lutu basu kasance muku ba nesa sai ba su yi nisa ba wa qad kana halaku qaumi lutin fi zamanin khalil alayhi salam kuma halakar da mutanen lutu alayhi salam ya kasance a zamanin ibrahim badadan Allah madaukaki bi nassil qur'ani da nassi da alqur'ani mai girma wa qad ulima annahu kana bain al-khalil wa Musa alayhi salam muddatun tawilatun kuma an san cewa tsakanin Musa da Ibrahim alayhi salam akwai lokaci mai tsawo ala 400 sana malamai suna kwatanta sun yahi shekara 400 kama zakarhu ghayr wahid wa ma qila inna shu'aiban asha muddatan tawilatan inma huwa wallahu a'lam ihtirazan min hadhihi min hadha al-ishkal malai ce abinda kuma aka ce shu'aibu Allah ya raya shi tsawon zamani malamai sun yi magana ne saboda gujewa wannan matsala da za a ce wannan shu'aibu alaihissalam ya yi zamani da Musa alaihissalam. Ƙala fasaƙa lahuma sun matawalla ilal zilli. Fada Allah maɗaukaki da ya ce fasaƙa lahuma sun matawalla ilal zilli faƙala rabbi inni lima an zalta ilayya min khairin faƙir. Ƙalu falamma sami'a Musa qaulahuma lokacin da Musa ya ji maganar su wannan bayan ya shayar da dabbobin su ruwa sai koma inuwa da ya ji wannan magana ta su cewa ba za su shayar da dabbobin su ba sai mutane sun shayar da dabbobin su domin ba za su je su yi gwagwarmaya da mazaje ba qaulahuma sai ya ji tausayin su faƙla a sakhratan min ra'as bi'ir ukra sai Musa ya je bude ya dauke wani dutse daga wata rijiya daban kanat bi qurbihima tana kusan su la yatiqu raf'uha illa sala illa jama'atun minan nas ba wanda ba za a iya daga su ba sai akalla sai taron mutane sai mutane sun taru kan nan za su iya daga wannan dutse وقال ابن إسحاق ابن إسحاق يتي إن موسى زاهم القوم ونهاهم الرأس البئر ابن إسحاق يتي موسى عليه السلام ياي غوغر ميا da wannan mutane ya ture su daga wannan bakirija fasaka ganamal mar'ataini ya shayar da dabobin wannan mata guda biyu wa yurwa ana ruwaitowa annal qauma lamma raja'u bi agnamihim غطوا رأس البئر بحجر لا يرفعه إلا عشرة نفر إلا عشرة نفر أنا رويتها cewa wannan mutane da suka kare shayar da dabbobin su ruwa sai suka rihe bakin rijiya da wani dutse wanda ba wanda zai akalla sai mutum goma za su iya tsage shi faja'a Musa wa rafa al-hajara wahdahu Musa alayhi salam yazo ya dauke wannan dutse shi daya kuma daman can mun gani Allah madaukaki ya ba Musa girma da ƙarhi nam wasaƙa ganamal mar'ataini ya shayar da dabbobin wannan mata guda biyu wa yuqalu innahu naza'a zanuban wahidan wa da'a fihi bil baraka usman al fasara suka ce Musa alayhi salam ya jayo guga guda ɗaya taka ne amma sai ya addu'a Allah ya sanya albarka a cikin shi fajalasa nam farawa minhu jami'al ghanam sai zamanto dukkan dabbobin wannan mata sun sha sun sha wannan ruwa sun koshi bazalika qawluhu wannan shine fada Allah madaukake da yace fasaqa lahumu thumma tawalla ila zil ya shayar da dabbobin wannan ruwa ko ya shayar da dabbobin su ruwa sannan kuma ya tahi kalkashin ya koma inuwa dama iya iya inuwa ne a kwance tsinkaye wannan mata su zillar shajara kalkashin inuwa itaciya fajalasa fi zilliha min shiddatil har wa huwa ja'i ya zamna kalkashin itaciya ko kalkashin inuwa dalilin tsananin zahi da yunwa faqala sai ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya ubangiji ina ma godiya ga ni'iman da bakamin da ta baya na tsiratar da ni daga halaka kashe fikisan fir'auna da abinda ka bani na ni'ima na ilimi da hikima da abinda kuma ka tsiratar da ni daga zaluncin kisa halau na fir'auna Allah ina ma godiya a haka nan kuma ina neman dadi na wani alkhairi akan abinda ka mun nada shine malamai suka fassarar da khairi kinan shine ta'am shine abinci domin bako iya bukatuwa ya zuwa abubuwa guda hudu in ya same su a gurguje iya bukatuwa ya zuwa inda zai zamna iya bukatuwar ci da sha sannan iya bukatuwar in mata in mace in ta samu wanda za ta kwantar mai da hankali wannan sai zamanto Musa ya nemi abincin da zai ci faqir qala ahlul lugha ma abuta malaman lugha suka ce allamu bi ma'ana ilai ila lamkin nan ta dauki ma'anar ilakin nan ilayya lima ila ma anzalta ilayya sai dauki ila ma anzalta ilayya yuqalu huwa faqirun lahu ana cewa faqiri ne gare shi wa faqirun ilayhi kuma ana cewa faqiri ne zuwa gare shi na'am قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير أي طعام فقير محتاج إيه زوا أبنتي واندا مبقاتيني زوا وانا أبنتي قال يطلب الطعام لجوعه آه يطلب الطعام لجوعه يعني ما أبنتي سبدا يكانجني آه يوش قال ابن عباس عبد الله دا عباس يتي سأل الله فلقة خبز يقيم بها صلبه Uh, Musa alaihissalam ya roƙi Allah maɗaukaki guntun birejin da dalishin shi zai tsatson shi zai tsaya kinan zai iya tsayawa qalal baqir laqad qalaha wa innahu la muhtajun ila shiqqi tamratin ya faɗi wannan magana alhali iya buƙatuwa ya zuwa daidai da ɓarin dabino qala sa'id ibn jubair an ibn abbas sa'id dan jubair ya fari daga abdullahi dan abbas wanda ya dana ta ƙara tabbata gare shi laqad qala musa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir wa akramu khalqihi alai duk da cewa shine mafi girman a wannan zamani halitta ga Allah madaukaki wala qad iftaqara ila shakki tamaratin kuma ya buƙaci zuwa baran dabino wa kana mujahid ma sa'alahu illa al-khubz ba abin da ya tambaye shi sai biredi qalu falamma raja'ata ila abihima sari'an qabla an-nas lokacin da wannan mata suka yi gaugawa suka rigayi mutane har suka je wajen mahaifansu gabanin mutane su je wa agnamahuma hufulun batin bitan alhali dabobinsu suna cike cikinsu ya cika sun ƙoshi ƙala lahuma sai mahaifinsu ya ce musu ma a ajala kuma menene ya gaugautar da ku kuka zo da wuri haka qalata wajadna rajulan salihan rahimana fasaqa lana agnamana sai ce suka ce mishi mun samu wani mutum salihin bawa ya ji kanmu ya rahamce mu ya shayar da dabbobin mu ruwa fa qala li ihdahuma idhhab idhhabi fad'ihi li sai cewa ɗaya daga cikin ɗiyan shi ɗiyan shi yace ki tahi ki kira mun shi insha Allah sai mu tashi akan aya ta 25 abinda muka wari daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk